بعد الافتراق في باية الأمة سكة كسو سكة ددما داما سؤال السنة أكن ولا سنة سنة ba wani abu ne wanda yake sabu wanda aka kirkire shi daga baya malici wal haqqu annahu ismun shar'iyyun ma'furun an salafi hadhihi al umma yace magana ta gaskiya an nasmash annahu lalle wannan mustalah din na ahlus sunna yace ismun shar'iyyun suna ne wanda ya dace da shari'ar Allah subhanahu wataala ayyuka cewa an salafi hadhihi al umma sannan kuma an samo shi daga magabata na wannan al'umma ya ce munzu ahdi sahabati wa tabi'i da wasadar awwali wal qurunil fadila wanda wannan suna ya samo asali tun daga lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da tabi'ai saboda duk abin da zaka yi za su rike ka akan cewa ina ne aka faɗi cewa ka zanna addini idan kana da hujja ka bada ka tsira idan baka da hujja kuma kar ka zo da wani abin da yake wajen addini cikin addini kuma da sunan addini lalle wajibi ne dukkan mutumin da ya zamanto yana tahiya ne akan tsari da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin ko ya kira ya kashi ahlus sunna ko bai ki kira kashi ahlus sunna ba shi kan ahlus sunna ne saboda suna ne wanda tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da tabi'ai da suka biyo bayan waɗannan sahabbai sai ce wa sadril awwali sannan da jama'a ta farkon wannan al'umma wal qurunil fadila da waɗannan qurun waɗanda suke masu falala wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga waɗannan duka ahlus sunna ma'abuta bin tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu magana haka ake yi babu maganar cewa haka muka gada malici amma ma ya kulubu ba'adu ahlil ahwa'i amma kaga maganar da wasu ma'abuta son zuciya suke faɗan cewa wai min anna ahlas sunnati cewa su ahlus sunna wai wata kalma ce wadda yaqsiruna as-sunnata was-salafiyyata alaihim suna cewa wata kalma ce wadda idan suka faɗe ta wai sun takaice sunna da tafarkin mazanjiya akan su su kawai wa annahum yaqsuduna bis salafi salih kuma sannan suna nuwatan cewa magabata na gari su ake nihi an takaice kalmar da cewa man kana ala madhhabihim wanda ya zama to akan mazhabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai kira shi da suna as-salafu as-salih wanda ya tsaya akan hadisi fahimta ta sahabbai sai a kira shi da suna cewa wani ahlus sunna malike cewa wasu mutane suna faɗan irin wannan magana ma'abuta son zuciya sai a ce ku kaɗai kuka san gaskiya ko kuma kun lissafa kanku ku kaɗai ne ahlus sunna wannan makamacin wannan malik ta fahada sahihun ai wannan magana ce ta gaskiya wanda yake kan sunna shi za a kira da suna me ahlus sunna ko da ko mutun yayi da awan cewa ahlus sunna ne shi sai aka ga ayyukan shi kwata-kwata sun saba ma sunna zai amsa wannan suna ba zai amsa ba duk yadda zai cika yana bambamin yana ikirarin shi ahlus sunna ne ya san shi da kanshi ya san magana ta manzo yake saboda manzo Allah ya hadi ya shu ga yanda sahabbai suka fahimta ba ruwan shi fahimta yau sai ya karanta aya ya mishi fahimta shi kadai a duniya kaga wannan babu zancen as-salafu as-salih a wajen shi dole in zaka bauta wa Allah subhanahu wataala akan wannan tsari to zama to ka ɗauko abin tun daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fahimtar sahabbai fahimtar waɗanda suka biyo bayan sahabban wanda bai ci karo ba kuma da fahimtar su sahabban to kaga a wannan lokacin kawon ya kuma kasha amma yau ka karanta wata aya kana so ka tabbatar da wata bid'arka sai ka ce ai aya kaza ta ce kaza alhali wannan aya kai kaɗai ka fahimce ta haka a duniya gaba daya ko ko malaman angon ko malaman garo sai ka ce ai gashi ai malam wani ba ka fahimta wake lissafi malam wani an goku ko kuma a garin to shi ne malam ce fahaza sahi ya ce wa huwa alhaqu kuma shi ne abu da gaskiya saboda a bambance wane ne wanda yake ahlus sunna da wanda yake ba ahlus sunna kenan ba wanda awon baki bane saboda akwai kungiyoyi da yawa sun yi da'awa sun raya cewa ahlus sunna na alba haka na bane ayyukan su yana nuni akan cewa ahlus sunna bane ba to shikenan kawai sai su shiga ciki sunna sun yi da'awa وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك eh kowa yana da awan cewa na wani na wani amma kuma hannun waye yake kan abin da yake daidai shine mutumin da ya tsaya akan abin da sahabbai suka tsaya akan shi maliki cewa wa huwa al-haqq sai ce wa laysa aiban wala khata'an yace ba aibi bane ba ba kuskure bane ba mutum ya wasafta ko kuma ya aikata aiki aka ce wane ne kai wani ina kake bi kace kai ahlus sunna wannan ba laifi bane ba amma abin da yake wajibi akan ka tabbatar da cewa abin nan da kake yi lalle karantarwar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam ba wani maganar gada bane kuma makamancin wannan malice wa laysa aiban ba aibi bane ba wala khata'an ko ba kuskure bane ba yanzu akwai mutum biya da zai bar gaskiya saboda saboda kar a wasafta shi da cewa shi kaza ne akwai wannan yana ganin abin karara aya ce hadisi ne an karanta mushi baro-baro amma ya aiki da shi sai gagare shi me yasa saboda yana jin tsoron ɗan angonsu me yasa saboda yana jin tsoron kar a ce mai kaza ka a sannafa shi a kaza la siyama fi sadril islam ko la barantana a farkon tahiya ko kuma ka ce farkon tahiyar sunna kuma makamancin wannan a daidai lokacin da mutane suke kaffa kaffa to wannan ba laihi ba ne kuma ba aibi ba ne ba fa'inna salafa saliha malicin hum ahlus sunna lalle magabatan nan nagari su ne ahlus sunna sai ce wal aksu kadhalika akasin haka kuma shi ma haka yake kenan wanda ba su ba kuma to su ne ahlul ahwa'i wal bid'a su ne ma'abuta son zuciya ma'abuta bid'a Allah kare mu malice kadhalika shar'an sannan kuma wannan mustalah na ahlus sunna wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi wa waqi'an kuma wani abu ne wanda yake waqi'i na yau da gobe ya tabbatar da shi malace kama aslaftu kamar yadda nayi magana a baya fi man lam yakun ala madhhabi salafi game da mutumin da bai kasance akan mazhaba ta mazanjiya ba walam yasluk manhajahum bai hausa man tafarkin su ba da manhajin su wa sabilahum bai kama hanyar su ba mala yace wannan mutumin fa huwa mufariqul lisunnati wal jamaa mutum ne wanda ya raba kaya game da abin da ya shahi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sannan da jama'a ta musulmi waɗanda suke tsaye akan abin da shine gaskiya idan wajibi ne mutum ya rika auna ayyukan shi musuluncin nan bayan aka fara shi baka ajiye hankalinka duk yadda kake ga ana kaiwa ana kawowa mutane suna ta faɗin abubuwan da ma an zala Allah biha min sultan Allah bai sabkar da wani dalili a kai ba kar wannan abu ya ruɗe ka ka tsaya ka ajiye hankalinka sosai ka sa hankalinka ka sa duk wani abin da kake ga cewa ghali wa nafis iya da tsada iya da mutunci a cikin rayuwarka don ka fahimci ina ya kamata ka ɗora kawanka a addinance wannan ya maka kuma muhimmanci malice kama na ƙulu liha'ula'il maftunin kamar yadda muke faɗa muna ƙarawa ga waɗannan mutane waɗanda suka fitinu suna ga cewa a ga wani sun sannafa kansu a matsayin cewa su ne ahalu sunna kaɗai banda wani sannan kuma wa tilkumun nabita malike cewa da waɗancan nan kan masu ƙarancin fahimta allati tatanakkaru lisunnati wa ahliha waɗanda suke inkarin sunna kuma suke inkarin ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malike muna faɗa a gare su hadhihi hiya sunna wannan bayanin da ake maka shine sunna shine tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafarkin da idan ka rumtsa idan ka kabi shi wallahi tallahi billahi ba za ka yi nadama lalle wajibi ne mutum ya tsaya karka kudu da komi wannan abin da yake na manzo Allah ka tsaya kan shi duk yanda wani zai kawo abin da zai kawo da shi da abin da ya kawo ka gargade shi da mushi nasiha in ya dawo alhamdulillah in bai dawo ba to kai ka tsaya akan abin da yake gaskiya ne kakka yarda a yi haɗin baki da kai saboda in ka fahimci abin da yake gaskiya ne duk maganar da za a yi da kai me za a yi haɗin baki ne za a yi saboda zuciyarka kai ka san mata yarda ba sai ka biya wasu mutane a yi ta bid'a a aikata ayyuka na shirka kuma ƙarshe idan ba kai hankali ba ka mutu akan haka ka ka ka halaka kanka malice hadhihi hiya sunna wannan ita ce sunna wa haula'i hum ahluha wannan bayanin da aka maka waɗannan su ne ma'abutanta ita wannan sunna sai ce ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunna da ruku da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmai wanda suke kan na manzon Allah da sahabban shi mali yace fa in a'radtum wa abaitum qawlal haqq idan kuka kawar da kai kuka ƙi faɗa ta gaskiya to wannan kuma falaisa lana ma'akum illa ma illa maqulata nuhin alaihi salatu wassalam yace babu wani abin da yake tsakanin mu da ku in ba magana ba ta annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam lil mu'ridina game da waɗanda suka kawar da kai game da da'awar shi me yake cewa annabi nuhu yana cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ya ku mutane na ku bani labari idan ya zamanto tabbas ni ne nake kan abin da yake hujja bayyananna daga wajen ubangiji na kun yarda cewa annabin Allah ne kun yarda abinda na karanta nan laisa min indiyati ana bal inna ma huwa min rabbil ibad nazo da shi daga wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma wa atani rahmatan min indihi Allah ya bani rahama daga gare shi na kasancewa na manzo na Allah annabi nuhu yake hadiya mutane shi yace fa amiyat alaikum sai wannan abin ya makaftu game da ku sai kuka ki ganin shi yanzu kaga imanin da muke da Allah subhanahu wataala da imanin da muke da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah ba gane shi muke ba amma ko mun yi imani 100 bisa 100 kai in akwai 100 ma sama sama da 100 ma akan 100 mun imani akan haka sallallahu alaihi wasallam amma kaga ba mu ga manzon ba to ina ga waɗanda su kuma manzon ya rayu a ciki sun yi kahwada da kahwada sun yi cakuɗaɗɗeniya na harkar rayuwa da sauransu to kaga wannan ai abun mutumin da ya zauna a wancan lokaci ga bayyana ta tabbata amma kuma fa'amiyyar alaikum wannan abin sai ya makabtu a gare shi kasa fahimta haka da sai ce an nulzimu kumuha wa an tullaha karihun yanzu kun kuna tsammanin annabi nuhu yake cewa mutane shi za mu lazimta muku za mu tilasta muku al'amarin addinin nan wa an tullaha karihun alhali kun kasance masu kin haka din babu dole la ikraha fi din babu tilas kama sha'afar yumin kama sha'afar yanfu wanda ya dama ya yi imani wanda ya dama kuma butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ka'ida ce inna a atadna na kafiri na naran Allah ce mun yi tare da muta da dukkan mutumin da ya fadda wanda kuma ya zamanto ya yi aikin alheri ya bi abin da ke karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma Allah mushahar da gina aljanna shi ne annabi nuhu yake ce mutane shi a nurzimu kumuha wa antum laha karihun shin za mu tilasta ku akan bin addinin alhali kun kyamaci haka wannan haka duba gani akan wa addinin Allah akan addinin wa akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba a tilasta ka hatta da tsari na da'awa tahiyyar da ake yi abu na farko a lokacin da kuka je kasar waɗanda ba addinin guda ba ya'ani waɗanda suke kafirai ba kawai kuna zawa ba zubin musu za ku ba haka ba yake manzala sallallahu alaihi wasallam mu'az ibn jabal yake cewa falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi yace shahadatu an la ilaha illallah ya zaman to abu na farko da zaka kira su akai shine su shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma su yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah in suka haka ne sun kiyaye jinin su sun kiyaye dukiyar su idan suka ce ba za su yi imani ba kuma suna cikin yankin da musulmi suke da ƙarfi a cikin shi me za a yi sai ce to ku ba da jizya ku ba da jizya tunda kuna ƙarƙashin ƙasanmu muna ba ku tsaro muna ba ku kariya kuna fantamawa kuna harkokinku a cikin ƙasanmu wannan hidimar da muke muku za ku ba da jizya a duk shekara kuma kuna makaskanta kuna jin cewa a cikin zuciyar kun kaskanta Allah ce hatta yu'al jizyata an yadin hum wa hum sabirun idan suka ce ba za su musulunta ba sannan kuma ba za su ba da jizya ba to a lokacin kuma ya rage ga imam sai ya duba harakan da yake ciki a lokacin ya kamata a yaƙe su kuma kamata a yaƙe su ba saboda su mutane ne waɗanda layar kubu na fi mu'minin illan wala dimma ba sa kiyaye wa wani mutum mai imani dangantaka ko wani kusantaka ko da makamancin wannan kamuri bayyada alƙawari bayyada amana wa ya faɗi haka ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicce shi wanda babu wani wanda ya isa yi wani ƙarin bayani ko wani sharhi kan bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya yi saboda bayin shi ne halittar shi ne shi ya san su sama da yadda su suka san kansu amma a yau sai zamanto musulmi ne zai rika neman tallafi da agaji da ɗauki daga waɗanda suke gaure yanzu ka ɗauki halin da ƙasar da take ciki a karantar da ƙungiyar ecowas tana faman haɗa gwiwa da waɗanda suke suwa ƙasashen kahure sun ba su garantin abubuwa da sauransu cewa su faɗawa ƙasar da tis'a wa tis'ina fiha muslim kuma wanda yake jagoran abin yana da abin cewa musulmi ne shi ina ƙur'ani da yake karantawa ina hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake karantawa wani irin imani ne zai umarce shi akan yi haka wace irin fahimta ce babu kaga wannan addinin Allah ne ba ubangiji subhanahu wataala shi halicci kasar nan duk abin da ke cikin ta na arziki ruwa ne duwatsu ne ranar a karan kanta sanyin ne wane ne duka na shi sannan su halittun da suke saman kanta dan adam ne da sauran halittun gaba gida duka na shi amma ya sabkar da aya ya ce la ikraha fi din babu tilas yanzu yau dan adam sai ya kirkiri demokradiyya sai ya ce dole sai an yi ba shi halicce ku ba kasar da kuke zaune a saman ta bayan ba halitta shi bace ba bayyana komi bal hasali ma la'alla in ya zo kuma a naku ne zai ɗauka ya gaba amma kuma ya zo ya tsara wani sistem ya ce dole wannan sistem ɗin za'al wanda ya ce misali ba zai bi shi ba ko ko bai yarda ba ko kuma yana ga wannan ya ci karo da manuhohin da shi yake so ya rayu akai a daidai lokacin da hukuma ana nan ana ihu akan haƙƙin dan adam haƙƙin dan adam iya da hurriya mutum iya da liberty iya da wane iya da wane sai ka gane cewa ƙarya ne maganganu ne muta'ali da cin karo suke da junansu ina magana haƙƙin dan adam idan mutum dan adam yana da haƙƙi dan me wata ƙasa za ta tilasta ma wani akan yi abin da yake wannan abin da ya zo ya faru a cikin ƙasar nan ubangiji subhanahu wataala ya kawo shi da wanda yake sama da wanda baya sama da wane ne duka dai a cikin ƙasar suke a bar su sulhunta tsakanin su kai abin da ya kamata ni na rigima ni abin da nake mamaki har yanzu na ka samu amsa shi wai wani zambi ne wani zunubi ne muka yi har za a kama da haƙi ni shi ne abin da na kasa har yanzu na kasa fahimta shi kamar ba ma magana addini ba a duniyance ma kamar wani laifi ne mi muka yi me muka yi kamar abubuwan wani hankali adam ba yadda za a ɗauke shi yanzu ka ɗauki irin wannan abun idan suna ga cewa abinda za su yi kamar ta jurba ne kuna makamanci wannan irin wannan abu kun yi shi a libi kun gani har yanzu ƙasar da tana ina abin da kuke da awa babu ƙasa tana zamne aminatan mu'ma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan arzikinta yana zawa kuka zo kuka rushe amma rasa wane ne shugaba a cikin ta me fa'ida cikin wannan amma abubuwa ne waɗanda kaga wani addinin Allah ne ubangijin da shi halicci kowa duk wanda yake shi a yau ganin daman Allah subhanahu wataala ne amma ya sabkar da addini kuma ya ce la ikraha fi din shi kenan sai kai wani tsarin ka ka ce dole sai mutane sun yi shi akwai rashin hankali a cikin wannan kuma tsarin da kai kai ne yake daidai da kai kai da baka san ba yadda ake kallon gabas a yi sallah baka da wata doka da take ce maka iko bari sai wadda kai ka shar'anta ma kanka zaka zo ka ɗauki wannan dokar ka kawo mutumin da yake da shari'a daga wajen ubangijin da ya halicci mai ta'arud ne tanakud cin karo da juna haka abin yake kamar matsaloli ne waɗanda babu yadda za a yi mutane su zauna lahiya matakar za a yi musulunci kuma tare da waɗannan irin waɗannan dokoki da waɗannan tsarin ɗaya kawai dai abu ɗaya ne babi na barura ubangiji ya buɗe ta mun shiga ciki allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi amsa abinda bai ba kuma allah gafarta mana wannan shine amma gaskiya abubuwa ne waɗanda ba sa tafiya hatta a tsarin hankalin ɗan adam allah ba su allah zauna da mu lahiya duk wanda yake nihin mu da wani abin da yake mugunta ne ya ubangiji kai ka halicce shi Allah kai da mai iko akan shi ubangiji subhanahu wataala ya batar da shi hanya ko kuma ya batar da shi kwata kwata ya fita daga cikin lissafi shi ba gaba daya ba kallace doka bai kawo mutane suke bauta suna ruku'i suna sujada an cire wutar lantarki da aka cire wutar lantarki aka cire ma mu mu yanzu da muke zaune ana lahimi muka in an ce misali wani ya yi ju mulki mu yanzu lahimi muka bai kamata ba wannan kamar ka ga mutum ya kai matakin da har ya yi gwagwarmayar rayuwa ya yi wane ne ya yi wane ne har ya kai matakin da zai zama jagora na al'umma amma kuka jina wasu maganganun da bai kamata ba yaro ɗan shekara bakwai na nisu bai kamata ba saraha annabi nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa fa ami fa ummiyat alaikum fa'ummiyat alaikum aka makamtar ku da kan waɗannan hujjojin ga sanan bayyananu yace anulzimu kuma hawa Allah kare ku ba da zamu ba za mu tilasta muku ba alhali kuna kyama wannan wannan addinin Allah Allah sabkar da littafi ya aiko da manzo aka yi bayani aka ce anulzimu kuma hawa Allah kare ku kalkalan tsarin da shi kuma abu ya bayyana cewa duk masalih ne kowa an tare shi ne kima malai ce wahal hun mahsuru na fi makanin au zamani wai shin su ahalus sunna sun takaitu ne ko sun katangantu fi makanin a wani waje au zamani ko wani zamani a ce ai sai a waje kaza ake iya samu ahalus sunna ko kuma a ce ai sai a zamani kaza ake iya samu ahalus sunna shin haka ne ko ba haka bane ba malai ce ahalus sunnati wal jama'ati la yahsuruhum makanun wala zamani su ahlu sunna babu wani waje guda da yake takaice su a ce wuri kaza ne kawai ko kuma zamani kaza ne kawai a a kowane lokaci a gurin su yace in yake cewa innama qad yaksuruna fi baladin wa yaqilluna fi akhar suna iya zamantowa masu yawa a wani gari sannan kuma wa yaqilluna fi akhar a wani wuri ko zamanto ɗan kaɗan eh amma dai a ce an neme su a ban ƙasa babu su a babu wannan sai dai zamanto wani lokaci sun yawa wani lokaci sun yi kaɗan a wani gari suna da yawa a wani lokaci musu da yawa malika ta waƙar ya suru na fi zamanin yana yawa a wani zamani su zamanto suna da yawa waya ƙillu na fi zamanin a wani zamani kuma zamanto sun zamanto ɗan kaɗan ya ce lakin na hulayen ƙafi'un ba sa yankewa a kowane lokaci a wasu maliti fafihim a'lamul huda waɗannan ahlus sunna akwai jagorori na shirya a cikinsu wa masabihu duja da hutulu waɗanda suke haska daren da yake cike da duhu wa hujjatullahi ala al-khalqi ila an taquma sa'a kuma a cikin su akwai hujjar Allah a bankasa har zuwa tashin kiyama za a samu malam wani za a samu malam wani za a samu tawaga kan za a samu tawaga kan wanda tsaye suke akan abin da yake daidai da gaskiya gurgurar hali sannan ke ce malaikata wa bihim yatahaqqaqu a hannunsu ne waɗannan mutanen zai tabbatu wa'adullahi bi hifzid din alƙawalin Allah na cewa za a kiyaye wannan addini za ga diyan da Allah suka yi rintsi da irin bidiyoyin da aka kirkiro amma za ka samu su ahlus sunna nan akwai su kuma akan wannan tsarin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ka suke tafiya malaci wa bihaza akan haka ne ya tabayyana yake bayyana qarara manhum ahlus sunna suwane ne ahlus sunna wal jama'a sannan kuma wa manhum salafus salih suwane ne as-salafus salih magabata na gari da kake jira ta as-salafus salih ko ce as-salafiyya wannan makamancin wannan ya'ani waɗanda suke kan tafarkin mazanjiya wanda suka aikata tun suna rayi Allah ya ce waɗannan mutanen na ya da su ɗan aljanna magabata kenan na kwarai malai ce wa anna da'awal firaqi al-mufariqa lis-sunnati wal jama'a yace kuma da'awa da kiraye-kiraye na kungiyoyi waɗanda suka bangarewa sunna da jama'ar musulmi bi annaha min ahli sunnati wal jama'a da suke kirayen cewa ai su ma suna cikin ahli sunna wal jama'a ko wannan da yawa kaga mutum kursun gumin dan bid'a na ƙasa da ƙasa amma sai ce maka ahli sunna ne shi sai ka kasa gane sunnar to sai dai a lugha eh sunna a lugha a tariqa sai dai tafarkin wani amma ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba malaki cewa wa wantihalu hali salafi wa lisalafi salih aw ba'dihim sannan kuma da suka da zaka ji ko kuma jinginuwan su zuwa ga as-salafu salih magabata na gari aw ba'dihim ko kuma wasu daga cikin magabata sai su dan tsantsanci wasu yanzu misalin ka ɗauki 'yan shi'a kaga suna wasu ta cewa kansu su me ahlus sunna wasu lokuta amma wasu da tsunta aliyu da wasu daga cikin sahabbai 'yan kaɗan sauran fa ba sa tare da su malai ce wannan da'awar tasu mardudatun bin dawabi shar'iyyati an mayar musu da abun su abun mayarwa ne akan mi akan ka'idodi waɗanda suke na shari'a wal usulil ilmiyyati da asali na ilimi wal haƙa'iƙi tarihiyya da abin da ya shahi tabbas da ake da na tarihi wani sun jingina kansu amma ba sa ciki malice kama tasqudu kamar yadda kuma zai saraya da'awa kiraye ko da'awar annal muslimina mutum ya daga baki ya ce ai musulmai gaba ɗaya kulluhum gaba ɗaya su ala sunnati ya ce ai duk musulmi ahlus sunna ne wannan kuskure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sataftariqu sataftariqu ummati ala 73 firqa ko ba haka ba yace sintani wa sab'una fil nar sai yace wa wahidatun fil janna da aka tambaye shi su waye wannan wahida za shiga aljanna sai yace waɗanda suke kan abinda nake kai a yau ashe waɗanda su ahlus sunna wancan 72 ha ɗan mutane in zuwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh shine malaka ta kama tasqudu da'wa annal muslimina ta musulmai gaba ɗayan su akan sunna suke fa hadha takdhibun wannan ƙaryatawa ne game da li khabarin lahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama game da abin da Allah ya faɗa da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi anna liftiraqa hasilu cewa wallalle rarrabuwan da sai an same shi to in aka samu rarrabuwan nan to tabbas akwai waɗanda kuma su ne akan gaskiya su ne akan daidai Allah samu a cikin su maliki cewa mukabaratun wa mukabaratun wa takdhibun lil waqi sannan kuma zaka samu waɗannan bayan ƙaryata Allah subhanahu wataala sannan kuma zaka samu cewa akwai mukabara idan ka ce al mukabara shine al muanada jayayya ga abinda Allah ya sai ka ce kai baka yarda ba fara makamancin wannan wa takdhibun lil waqi kuma sun ƙaryata abin da yake faruwa a hili duk mutumin da zai duba al'umma zai tabbatar da cewa ba dukansu ba suke kan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu wani abinda ya samu ana yi a gidansu shi zai wani kaza zai wani kaza zai idan wanda yake kan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da wanda yake kan sunna mali ce wa kaza baqiyatu da'awa haka sauran raye-raye da duk wanda zai raya wani abu to zai raya shi ne amma ba tare da wata hujja ba ko dalili wannan wannan kuma da yawa kai shi ka karanta mutu a nisa ce a su haka suka samu ko kuma su ba haka ake yi ba ko kuma ya za a ce addinin Allah za a yi kaza alhali kuma shi abin da ke kai ra'ayin shi ne ko kuma ra'ayin 'yan gidansu ra'ayin 'yan gidanku ba zai zama addinin Allah ba duk yadda kake ga cewa 'yan gidanku 'yan ajin tubarkalla ne malice wa alaihi fasunnatu laysat hizban mu rika yanwa sunna ba kungiya ba ce ko wasu da ake kira shi da suna wata wata parti alhizb kamar ka ce wata tawaga ko wani farti ne wala shi'aran ko kuma a ce ga wata tuta ita ce ita ce shine drapon kuna makamancin wannan wala mazhaban ko kuma a ce wani mazhaba ko ku ce ku a malikiya su kadai ne ko kuma a ce shafi'iyya ne kadai ko a ce waye shi kadai duka ba wannan bane yuta'assabu lahu wanda za a rika mishi rukun kankamu kage da ka ce farti ne kenan sai yanda idan ka ce shi'ar ne wani tsari ne ke na sayan ne idan ka ce mazhaba ce ko da ta sa ma hadisi ke na canza ku to ita sunna ba wannan bane ba yi ta asabu lahu da za a mashi rukun kankamu mala ya ce menene sunna ya ce bal iya mirasun nubuwati wa min hazuha shi ne abinda aka gada daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na shari'a sannan kuma wa min hajuha da abin da yake manhajin da sai ce wasiratul wasiratul mustaqim da tafarki wanda yake daidaitacce wal urwatul wusqa da wannan igiyan mai kwari ta tauhidi wa sabilul mu'minina da tafarki wanda yake da masu imani wal wadihatu laylaha kana hariha wanda bayyananna ce daranta kaman muni yake sai ce la yazihu anha illa halikun babu mai karkacewa ya bar wannan tafarki sai mutumin da yake batacce yanzu ka tashi da sahin nan karara ko a ce da rana ido yana ga ido zaka ta tashi da magana ka ga kwalta da kawai tiriyan tiriyan gabas ne zaka yi kawai daga ka hawo wannan hanya sai ka shiga wannan dungu ko kuma in ka matsa kada sai kai haka daga nan sai ka buɗa sai kai haka kaga kai kama kanka kuma ganin daman ka ne ka bace amma hanyar ga ta nan totar bare da gaske kuma ga bayanin da misali da sai ma har a ajje wani mutum yana cewa to wanda zai tasha nan zai wanda zai tasha nan zai kuma ka zo kai kwana shi ne malai ce la ya zigo an ha illa hali duk wanda kaga ya bace to halakake kenan malai ce wa ma ya kharuju an zalika da abinda zai huta daga haka min al-akhta'i wal zallat na daga kusakurai wal zallat idan ka ce al-zalla shi ba kuskure ne wal bid'a da abinda ya shahi bid'o'i allati tahdusu wanda suke afkuwa min ahli al-bid'i daga ma'abuta bid'a kenan ita sunna ta huta daga duk wani abin da yake kuskure na shari'a kaga Allah da manzon shi ba sa kuskure abinda abinda shazalla ko wata abinda yake bid'a allati tahbus wanda suke afkuwa min ahli bid'a daga ma abuta bid'a wanda ba sunna bane ba aw min al muntasibina lis sunna ko kuma wani kuskure ko wata bid'a ta faru daga wani mutumin da yake ta'awar sunna ana haka nago tunda kai ba masu yi bane zaka iya kuskure to wannan kuskuren naka ba ba za a lissawa shi a matsayin sunna bane shi ba wanda wannan kuma shine kuskuren da da yawa daga cikin wasu gida sai a ce wani tunda ahli sunna ne baya kuskure ba masu yi bane kai zan iya yin kuskure zaka iya yin kuskure zamu iya yin kuskure amma wajibinka abinda kaga cewa kai kuskure akai sai da komo ka gyara aw min almuntasibina lis-sunnati ma lace fa laysat min as-sunnati fi shay dan wani ahlus sunna ne yayi wani abin shi to wannan abin nashi in dai bai da goyon bayan addinin Allah to wannan abin ba alisa shi a matsayin musulunci maliki ta wala tuhsab ba alisa wannan abin ala alal manhaj al-haqqi akan manhaji wanda yake na gaskiya to sani bai na ga mala isa bi sallahu saboda samu shi gida ka yi abubuwa su bayyana لا كما ان شاء الله تعالى مدكتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
الله أكبر الله